الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuri mai tarin albarka na litinin daren talata sha tara da wata na ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da goma da watan afrilu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na na darul hadith wanda yake unguwar tau a wannan gari mai tarin albarka na tawa yau za mu tashi darasi na sha tara a jerin tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wanda shi ne darasi na hudu a wannan sura mai tarin albarka na fusilat wanda a jiya mun kwana aya ta goma sha biyu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala faƙada hunna saba a samawatin fi yaumaini wa auha fi kulli sama'in amurha wa zayyana sama'ar duniya bi masabiha wa hifza zalika tadbirul azizil alim yau za mu fassara aya ta sha uku zuwa aya ta ishirin da hudu idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta alƙur'ani daidai da kuma fassara sa daidai da kuma aiki da abin da muke karantawa ya sanya alƙur'ani ya zamanto abin da zai cece mu a ranar tashin alkiyama har mu sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'itatan mithla sa'itati 'ad wa thamud Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shugaban halitta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam fa'in a'araru idan suka suka kau da kai game da abin da ake karantar da suna al'ur'ani da kuma mu'ujizoji da kan nuna musu na gaskantar da cewa kai annabin Allah ne sai suka kau da kai game da bin wa'innan ababen to fa'ulka ce da su anzartukum sa'ifatan ina muku gargadin wata irin azaba mithla sa'ifati 'adin wa thamud kwatankwacin azabar da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa adawa da kuma samudawa Allah subhanahu wa ta'ala ya lallashi shugaban halitta a wannan ayar ta cewa yayi haƙuri da jama'arsa amma ya ba su labarin cewa fakakunsu suna da tarihi masaniyar cewa an yi wasu mutane da ake kira adawa kuma an yi wasu mutane da ake kira samudawa wa'annan mutanen sun karyata da'awar annabawansu a ƙarshe abin da ya sabka a kansu azabar Allah ne to su ma mutanen ka ba idan suka kau da kai da abin da ka zo da shi kai annabin Allah to ka ce da su kana musu gargadi kana musu gargadi kana tsoratar da su kada abin da ya sabka da adawa na azaba ya sabka da su jama'a mun fahimta kan abin da Allah ya sabkar akan samudawa shi ya sabka akan saboda dalilin sabkar azaba sun karyatawa sun karyata ubangi subhanahu wata'ala kuma suka saba ma manzali da Allah subhanahu wata'ala ya turo zuwa gare su to wannan jawdu ne kuma aka ce da da na gaba ake gane zurfin ruwa ko sannan kuma aka ce gani da wani ya ishi wani jin tsoron Allah ko to su lura su sanya hankali da lura da fahimta akan abin da ya gabata da al'ummar ta gabata samudawa dai sun san su kuma sun san gidajensu kuma suna biyawa akan gidajen nasu to ya Allah subhanahu wata'ala ya yi musu to shine Allah ya ce wa manzon Allah idan suka maimaita ba to shi ma Allah subhanahu wata'ala ba zai bari ba sai Allah ya ce
ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله نعم قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا, فإنا بما أرسلتم به كافرون
Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idh ja'atuhum ar-rusul min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah qalu law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun ubangi subhanahu wa ta'ala cewa adawa da samudawa idh ja'atuhum rusul idh ja'atuhum ar-rusul a lokacin da manzanninsu suka zo musu suwaye kenan adawa da kuma samudawa allati min bayni aydihim wa min khalfihim wa'annan annabawan sun zo musu ne wani bayan wani ba annabi dai ba aka turo musu ba a'a annabawa ne aka turo jama'a akwai al'ummar da an turo matafiya annabi daya yanzu misali idan ka dauki annabi Ibrahim da annabi Lut da annabi Shu'aib duk sun yi zamani guda annabi Ibrahim ya yi zamani da wa da annabi Lut annabi Ibrahim ya yi zamani da wa da annabi annabi Shu'aib duka wannan a zamani guda kuma a al'umma guda sai dai garin sun bambanta da juna idan ka dauka Fir'auna an turo masa annabin Allah annabi Musa kuma aka tura masa annabi annabi Harun kaga al-shina ce irjatuhum rusul min bayni aydihim wa min khalfihim annabawa sun zo musu wani bayan wani ba fa annabi ɗai ba ne Allah subhanahu wa ta'ala watan ya turo musu ai mutawali sannan kuma duka wa'annan annabawan suna kira ne zuwa ga abota wa Allah subhanahu wa ta'ala a ta Allah da bauta gaba ɗayan su abu suke cewa Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa a duniya sai Allah subhanahu wa ta'ala ku kadaita Allah da bauta kuma in za ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah da ikhlasi ku yi dan neman yardan Allah subhanahu wataala suna umarta su akan su bauta wa Allah kuma suna hana su akan abin da ya shafi hada Allah subhanahu wataala da wani to ka san malam Bahaushe ji tukuyar ta saba kari duk inda aka yi ta sai ta yi ko to sai suka maida ma manzannin su ta hanyar ƙaryatarwa suka ce walau sha'a lau sha'a rabbuna da anzala mala'ika da Allah ya ga dama na wacan mu imani da shi da Allah ya so mu imani da shi to da ba mutane zai turo mana ba a matsayin manzanni ku mutane ne mu mutane ne to miye hikimar a turo ku ai da sai ya turo mala'iku a matsayin manzanni ko annabawa su zo su yi mana wa'azi idan muka gansu to za mu gane cewa tabbas wannan sabon daga Allah subhanahu wataala ne amma ku mutane ne bal an shubba antum basharun mithluna mutane ne kamar mu to kuma kuma shikenan kawai kawai muna zaune da ku mun san uwayen ku mun san kakannin ku kuma ku hito ku ce mana ku annabawan Allah ne mu yarda wannan shine hujja su kawai jama'a mun fahimta to kuma kullun ka saka ce eh ido wa kare na naka haka ne ido wa kare na naka so da yawa ana fama da irin wannan matsalar ko a wajen fagen da'awa yadda wani zai zo daga wani gari ya tunatar ya shiga cikin zukatan mutanen ko kuma a sa ya samu abin da ya samu karbuwa wanda yake ciki tare da su in yi wa'azin ma ba za a ji ba haka ne to za ka ga so da yawa za a tara wa'azi a ce ana wa'azi amma wani bai zuwa in ba farko bane yanzu saboda shi kawai gani yake a wani ne ba mun san shi ba ai dan wani ne ai dan wance ce shi ke kawai hujja shi ba shikenan kawai amma ya manta abin da zai a karanta masu ba wannan ba na wani bane ko na wance a na ubangijin al'arshi mai girma ne jama'a mun fahimta shi suka ce da ubangiji ya ga dama la'anzala mala'ika da Allah ya sabkar muna da mala'iku a matsayin annabawa da manzanni da zamu zo wato mu bi suka ce wato mu game da al'amarin da ka zo da su fa in fa inna bima ursiltum bihi kafirun mu gaskiya abin da kuka zo da shi na annabtaka da manzanci mun kafirce ba ba ma karba mun mutunci akan wannan al'amari Allah ya kare mu sai Allah ya ci فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون وبنتي يتوى فأما عاد أما سوء آداوة سيألا يشيغ تشريش يشيغ بعد لابار أبن ديفام أبن الدنيا وذاك سامو لابار بس يا قرآن الله فأما عاد amma dai su adawa mutanen annabi hudu kenan ko an adawa an turo musu annabi Allah annabi hudu su ne Allah subhanahu wata'ala ya tura zuwa shine ya tura zuwa gare su Allah ya ce fastakbaru fil ard su sun yi girman kai a doron kasa sun yi zalunci sun ketar iyaka sun yi sabon Allah kala da kala shine Allah ya ce fastakbaru fil ard sun ɗaukaka suna ganin kansu a sama ai su wasu ne alati bi ghairil haqqi ba tare da wani dalili ba wanda yake nuna cewa ya cancanta su nuna cewa su wasu ne sai alati bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba wa qalu suka ce man ashaddu minna quwwa waiwa ya kai gare mu tsananin yawa da kuma zargi jama'an faita abin da suke tinkaro suke yarude su a duniya shine tsabar karfinsu da kuma tsabar yawansu saboda adawa kamar da abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda al'imam tabari ya fitar da shi a cikin tafsirinsa cewa daga abdullahi dan abbas yake cewa anna aqwaluhum kana mi'ata zira wanda yafi kowa tsayi cikin adawa shine zira wanda yake da tsawon zira'i 100 zira'i ɗari zai kai metir nawa na'am sankantimetir da ƙaddata sankantimetir to a ce mutum tsayinsa sankantimetir ya kashe gani su eh tsayin mutum a tsara dukkan gunan ɗin aka ce dogaye daga cikin mu shi ne mai meturuwa a kyalki ko meturuwa a kyalki metir amma duka nd ne ko nd nd to su ƙaddata metir hansin metir hasin tsawon mutum ya ce kuma gajere daga cikinsu shi ne wanda ke da zira'i sittin gajere ɗan gajere cikin adawa wanda shi ne gajere ɗan wada metir sittin ne zira'i sittin ne tsawonsa shi suka ce mana ashin domin na kowa wai waye kai gare mu watan tsabar karfi da kuma yawa da kuma abin da ya shafi kayan makaman yayi sai Allah subhanahu wataala ya maida musu martani saboda shi Allah shi ne ya halice su ko kuma shi ya ga daman ya halice su a wannan sifa sai ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ashe basu ga ba cewa basu gane ba basu fahimci ba cewa ubangijin da ya halice su shine wanda ya fi su karfi dan da Allah bai halice su ba da ba za a same su ba a duniya jama'a mun fahimta ganin damar Allah ne Allah ya samar da su a duniya to wanda ya samar da su ai ya fi su dubara ko ya fi su ƙarfi ko shine Allah yake nuna mana a wannan cewa sun yi takama da ƙarfi sai Allah ne sai wa a'a shi Allah subhanahu wataala wato shine wanda ya fi sa wanda ya fi su wato wato ƙarfi ba dan da Allah subhanahu wataala ba ya halice su to da ba su samu kansu ba a wannan rayuwar duniyar to su yi dubi zuwa ga wannan hali dubi na ingantacce me za suke suke suke suke alfahari suke ruɗuwa wato da da ƙarfinsu shi ya sanya ba a son mutum ya dinga yawaita alfahari kuma kada wani abu da Allah zai baka na rayuwar duniya ya ruɗa da kai da duk abin da kake takama da shi wani ya fi ka shi duk abin da kake fama kake takama da shi a duniya wallahi aiki wanda sun fi ka kai kwaikwayo ne kake ji idan kana fama da karatu ko in karatu kake takama da shi to akwai ubanninka a bangaren karatu wanda su akwai wanda ɗan baiwa ne Allah ya ba su su karatun kawai haka Allah ya yi su ɗan baiwa ne akwai wanda kawai in ya kalli takardar nan ba daga farko har ƙarshe ba karanta ke zume kinta ne yake yi gaba da abin da ke cikin waya haddace shi ya haddace ya haddace kaga Allah ya ba su akwai wanda kuma in kudi kake takama da shi an yi wanda ya rika kudi haka ne ko ba haka bane an yi masu kudin da ake cewa masu kudi to kuma in mulki ne an yi wanda sun fi kamar iyawa ko sun fi kuma jima sama kujerar kujerar mulki kuma duka sai aka yi su zamanto fi'ilu kana fi'ilu madi sai zamanto abin ya riga ya shuɗe an zamanto su zamanto tarihi sai dai a dinga ba da labari a ce ayi wani yayi kaza wani mai kudi ne wani yayi kaza wani kaza da kaza da kaza da kaza jama'a mun fahimta ruduwa da abin da Allah ya baka kuskure ne karka yarda ka taba ruduwa da abin da Allah ya baka a rayuwa kyawu ne gare ki kake rudu da kyawun ki so da yawa daga cikin ƴan mata abin da ke rude su sai tana ganin cewa tana da kyawun da ko ka rabu da ita ko wanda ke son ta sai ta taimaka walakanci a gida shi kuma a wannan lokacin da kike takama da wannan kyawun wani ko a kyauta aka ba sa ke a matsayin sadaka wallahi ba zai karba ba jama'a haka ne ko ba haka bane haka duk abu da kike takama da shi a duniya an riga an yi wanda sun sun riga sun wuce kuma akwai waɗanda ba sahabar kyawu da suke Allah ya yi su da shi shi yasa ya suke ruduwa sai su ga suke yin aure sai dai tarin yan karan samari wanda yake sayan inwakis daban wanda yake yi uniform daban wanda yake yawan mega daban kuma wanda yake yin shashar daban kuma zaka turo kiredi kuma ba a kiran kare shi jaba ba haka bane Allah ya sauwake sai daga ƙarshe wa'annan tarin samarin sai su rude ta sai ta kasa yin aure ana cewa wance yi aure ta dai a dole sai ne kaza sai ne kaza a ƙarshe malam ƙarshen al'amarin sai kuma in ba Allah ya kiyaye ta ba ko to sai a tsotsaye dan mangoro a barsa da kuda yana bin sa sai ta waye ba mijin auren kuma ba wa'ancan samarin sai daga ta dawo tana tuya samun titi wallahi duniyar kenan fa wa wannan wa'azi ne kuma ka sa lura da hankali da yawa ka kalla ba na ce duka mafiya yawa wallahi haka suke karewa a rayuwa an zo tambayar ta aure daya an zo tambaya biyu tana ganin a'a dole sai ta yi da wannan ta yi da wancan ta yi da wannan ta karba shi kuma namiji a bangaren na baya da amana yana karewa da mutum ta kace shi kenan kuma sun rabu da ta har abada sai zamanto kawai ta zamanto karya kowanne biyar ta yake yi a ƙarshe idan aka tsotse rayuwar tata to kuma sai a yadda ita sai zaman to kuma yanzu ta dawo aramata musulinta asalantu ma aslimanin lillahi rabbil alamin ka ganta da hijabi kuma so take wata samu kamar arama mahabbin alqur'ani wanda tana yaudara kanta ko Allah ya sauke daga ruduwa da abin da Allah ya baka kuskure ne ka tata kamar ai karatu mu kaza mu karatu kuskure ne sai Allah ya nuna maka kai ba kowa bane shi Allah shi ne wanda yake da al'amarin har abada shi ne ke wanda yake da al'amari na har abada kuma sifatu sifatul kamal sifa ce ta Allah subhanahu wataala ba wannan annabi Adam a duniya ba ce akwai sifatu nafsin tare da shi ba wani mutum a duniya ba ce akwai sifa ta tawaya tare da shi ba ko shi yanzu kaga kwana ga dan annabi Adam sifatul kamal ce amma ga Allah sifatul nafs ce Allah ya yi barci sifatun nafs ce gare shi amma gare ka in baka kwana sifatun nafs ce yin kwanan shine sifatul kamal gare ka rishin aure sifatul kamal ne sifatun nafs da mutum nafs ce amma ga Allah subhanahu wataala nafs ne ko to haka abin yake a rayuwa rishin dan da sifa ce ta nafs tare da mutum amma ga Allah subhanahu wataala sifatul kamal ne to haka an annabi adam baya rabuwa da sifatun nafs sifatun nafsiyya ubangiji shine ke da sifa kamaliyya a rayuwa gaba daya to abinda Allah ya baka na rayuwa to kakkai ta takama da wannan abun kana ganin cewa iyawarka ce da dubararka da nacewarka a'a Allah subhanahu wata'ala shine ganin ta masa ya baka kuma in ya ga dama dare ne sai Allah ya jare wannan abun a amshe masa a amshe maka kuma wallahi ya amsu baki daya jama'a ba haka bane mutun nawa Allah ke ba mulki Allah ya bashi damar yi ma Allah aiki kuma sai ya kasa yi dare ne kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya kudda shi kuma sai a kawo sai ya abin da wancan ya kasa yi a rayuwa mutum nawa Allah ya baiwa kuɗi sai ya abin da ya kamata ya yi ba sai Allah ya anshi ya bayyana wani kuma sai ya abin da shi wancan bai yi ba haka rayuwa take Allah subhanahu wa ta'ala yana tare salatu wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance suna kafircewa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala ayatul lahi nan ay mu'jizatul lahi subhanahu wa ta'ala mu'jizojin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce fa arsalna alayhi فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون الله فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا موسى الله سبحانه وتعالى سيوك أيكو موسى ريحا الله يتي ولي إرين إسكا سي الله يكاشي أنكرا يتي ريحا ولي إرين إسكاني wanda wannan iskar Allah ya ce rihar sarsara wani iska ne wanda yake mai tsananin girma da kuma sanyi a cikinsa sannan kuma ga sauti mai ƙarar gaske yadda kasan ana kirtsi haka iska ne ya taho gashi da girma sannan kuma ga ga sanyi a ciki Allah ya sanya sanyi a cikin wannan iskar sannan kuma sai Allah subhanahu wataala ya sanya akwai tsawa a cikin wannan wannan iska salati fi yawmin nahisat fi ayyamin nahisat a cikin wasu kwanaki da suke tattare da hukuba da azaba masu tare da shukunci wanda Allah subhanahu wataala ya biyar da waɗannan kwanakin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sasarin 'atiyah yace sakharaha 'alayhim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fatara al-qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin hawa yace fa hal tara lahum min baqiyah Allah ce wa amma 'adun amma kaga adawa Allah ce fa uhliku musu Allah mun halakar da su birihin sarsarin atiya da wata iskanya wata iska Allah ce sarsari wadda take da doke da sanyi da kuma karfin tsiya kuma ga tarzi a cikinta sannan kuma Allah ya ce atiya mai halakar da su mai kawo kace ya ce sakarha alihim sai Allah ya hore musu ita saba layali tsawon kwanaki tsawon tsawon kwanaki guda eh guda bakwai tsawon kwana bakwai ana jibga musu wannan iska sai Allah ce wata maniyata ayyam da kuma wuri guda takwas Allah yayi yana juya musu bi ayyamin aljanna ko wasa maniyata ayyamin khusuman fatara alqawma fiha sar'a sai ga sunan kada kasa an jibki itan dabino an kakkarya su haka Allah ya kakkarya su suna takama suna cewa man ashaddu minna quwwa waye kai gare mu karfi to da mun ta'awar Allah subhanahu wataala idan ya turo annabawa suka yi wa'azi mutum bai ji ba to in ya tashi yin wa'azi sai ka zama to abin tausayi a rayuwa sai mutum ya koma yana baiwa mutane tausayi kuma bai kamata a tausaya masa ba saboda tausaya ma wanda baya tausayin kansa aikin banza ne jama'a mun fahimta ka tausaya ma wanda bai tausayin kansa ka bata lokacin kai Allah subhanahu wataala ya dace da mu shi da Allah ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin da isatin musu Allah muka aiko musu da da iska wanda yake mai ɗauke da sanyi da ƙarfin tsiya da kuma sauti mai kusanta hankali wanda yana da akwai tsawa a cikinsa Allah ta fi ayyamin da isatin a cikin kwanaki waɗanda suke na shi'umci kuma suke biye da juna har tsawon kwana guda bakwai da da dare guda takwas inji Allah subhanahu wataala a wata aya Allah ke cewa kazzaba ta'adu fakan kazzaba ta'adu fakana azabi fakifa kana azabi wa nuzur inna arsalna alayhi musrihan sarsaran fi yawmin nahs mustamir tanzihu an-nas ka'annahum a'jazu nakhlin munaqil ubak subhanahu wa ta'ala haka ya musu azaba wannan shine wa'adin Allah subhanahu wa ta'ala sallati yunziqahum azab al-khizi me dalilin mu ne musu wannan azabar Allah ce dan mu dandana musu azaba ta walakanci alkhizi ta walakanci dan Allah ya walakantar da su a rayuwa saboda sun nemi su walakantar da annabawan Allah ta hanyar wato karyata su da kuma yi musu abin da bai kamata ba to shi kuma taɗin annabin Allah abu ne wanda yana kawo jidali a cikin ƙasa to sai Allah yake cewa mun yi musu wannan ne don mu ɗanɗana musu azaba ta walakanci fil hayatin duniya a wannan rayuwa ta duniya sai Allah ya halakar da su a duniya sai ce wala azabul akhirati akhza sanu dai azabar lahira gobe alkiyama Allah ta ce mafi walakantarwa azabar da za a jirga wa mutum sarka ta jahannama a jasa ciki zuwa jahannama wannan musiba ce duk irin azabar duniya da mutum zai sha wallahi idan akwaranta da azabar jahannama to kamar kamar ma ba a yi bai kamar ba a yi ba azabar duniya ba wata azaba ce idan akutunta da azaba ta ta lahira azabar lahira ce azaba mafi mafi tsananin Allah ya Allah ya kare nan da muka karanta bayanin jahannama ko Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lahiya Allah ce wala azabul akhirati sai dai azabar lahira akhza ita ce mafi muni mafi walakanci mafi kuma girma eh duk zafin da za a kona mutum da shi a duniya bai kai da ta jahannama ba duk irin yadda za a daure ka a takura maka a duniyar bai kai da irin ɗauri da Allah subhanahu wata'ala zai yi mutum a gobe alkiyama ba sai Allah ce hum la yunsarun kuma babban musibar shidani ba sa da mataimakan da za su kawo musu agaji a gaban Allah subhanahu wata'ala ba wanda zai zo ya burka ba gaban Allah ya bege su jama'a mun faita akwai wanda za a yi beni tabbas daga jahannama kai su aljanna amma da sharri dole sai wanda zai bege su Allah ya ba shi izini su kuma wanda za a bera sai Allah ya yarda su to su wannan Allah kwata-kwata bai yarda da su ba sa ba samun yardar ubangi subhanahu wataala ko san da yardar Allah subhanahu wataala babban al'amari ce arama Allah subhanahu wataala ya ce ya yarda da kai wallahi ba karaman ni'ima ba ce shi yasa aljanna idan Allah ya kai mu Allah ya nuna mana Allah ya kai mu lafiya manzo Allah yake cewa Allah subhanahu wataala zai tambaye in aljanna hal raditu in aljanna kun yarda sai su cewa Allah ku cewa Allah wa malana lanar da Allah ne yasa ba za mu yarda ba Allah ka sa ma'aunin mu aikin alkhairi ya fi ya fi zunubi yawa sannan kuma kai mana hisabi hisabin yasira kuma ka tuha mana asiri gashi kuma an kawo mu aljanna sai Allah ya cewa wa mala'iku fada musu hilla alaikum ridwani fala asqutu alaikum abada Allah ya ce duk wanda ke cikin aljanna ni Allah na yarda da shi ba zan ƙara yin mushi da shi ba har abada wannan maganar mai girma ce Allah ya yarda da dan aljanna to su ɗan wata ba za su samu yarda ta Allah ta Allah subhanahu wataala ba shi yasa wala hum yusarun babu wanda zai taimake su ya agaza musu babu wanda zai zo ya zo gaban Allah ya yi su kuma babu wani prokirar a duniya da zai tsayu gaban Allah ya ce ya fidda su da shi kansa ranar ta kansa yake saboda duk abin da ya na shari'a a duniya sai an yi sai an yi wayewaye adon tafiya dole sai an dauko shari'a a abin da ka yi wa ka zalunta wa aka baka cin hanci kaiwa ba ne to sai kawo Allah bayani idadin shari'a gaban Allah mutum bai shiga ba wanda zai sa baki Allah zai kare sa Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai Allah ya ci wa amma thamud fa alaynahum fastahabbul ama ala al-huda fa akhadathum sa'iqatul 'adab فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا
Allah ya ce wa amma samuda fa hadainahu fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum fa akhadhatuhum sa'iqatu al-'adab al-hun bima kanu yaksibun ubangiji cewa wa amma samud amma su samudawa mun ji da kai ma'ada ko to yanzu sai zancen samudawa Allah ce wa amma samudu fa hadainahu amma su samudawa musu Allah subhanahu wataala wato mun shiryar da su samudawa su ne mutanen annabi salih mutanen da aka turowa aka turo annabi salih zuwa gari su ne samudawa su kuma adawa mutanen annabi annabi wa annabi hud su ne adawa annabi shu'aibu aka turo shi zuwa ga ashabul aika shi aka turo su zuwa gare su banu isra'ila kuma aka turo musu annabi musa ko kuma aka turo mana shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne allah ce wa amma thamud amma su samudawa mutanen annabi salih wanda allah ya turo annabi salih zuwa gare su da da'awa wanda allah subhanahu wataala ya sanya wata mu'iza mai girma ita ce taguwa su Allah ya hore musu taguwa wadda suka nima daga annabin Allah annabi salih kuma wannan taguwar ta fito a dutse to kuma sai Allah ya sanya musu tsari cewa taguwar nan ba dubu ne za ta dinga biyuwa gidan kowa kowa ya tatsi abin da yake bukata na na nono na madara iya son ranka da kai da iyalinka iya abin da za ka iya shafe da iyalinka yau in kuka sha yau ba za su ba wanda zai je rijiya za ka ɗibi ruwan nonon taguwa ne ka tatsa duk garin gida gida take zuwa bakin gida take zuwa ta tsaya kowa ya tatsa ka ɗibi naka ka ɗibi na matanka na 'ya'yanka ku je ku sha gobe kuma sai ku je ku ɗibi ruwa amma kuma cikin gonaki duk da ta shiga babu wanda zai taɓa ta to shine sai suka so tsayata annabin Allah da ya turo musu annabi salih sai aka samu wani bitsararri a cikinsu sai ya soke wannan wannan taguwar ya yi kashe wannan taguwar shine wannan yadda da ta ruka ta shiga cikin cikin dutse to ai da Allah yake cewa idan kiyama ta kusa ta khuruj dabatan dabatan ardu ko suka ce ita ce za ta fito daga cikin daga cikin wannan dutse to wannan abin da Allah subhanahu wataala ya musu kenan madara su ba su saya babu wani ka ce wata laifin kowa ce ce a su Allah ya hore musu ta musamman na cirar aka ba su ina cirar Allah ya ba su amma ina sai Allah ce fasta haɓu la'ama fahadai na musu Allah masu shirya da su zuwa ga abin da yake na daidai su yi imani da Allah kuma kasu wadata wasu haɗi su in inji Allah kan wanda ya kuskure ya ɗora hannunsa akan wannan taguwar idan kai kuma akwai azaba daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta fasta haƙul ama alal huda sai suka zaɓi watan ɓata a kan shirya suka zaɓi a kan su ɓacewa a kan bin annabawan Allah game da su bi annabawan Allah subhanahu wa ta'ala domin abin da ya shafi abin da ya shafi ibada na rayuwa ayyuka na rayuwa al'insanu muhayyar dan annabi adam Allah ya ba shi zaɓi wa hadainahu najdain jalla ko muka dora dan annabi adam a tafarki guda biyu aka nuna maka aikin alkhairi da kuma aikin sharri aka ce kaza da kaza da kaza idan kai sun kai ka aljanna kuma shi yake son kai kaza da kaza da kaza idan mutun ya huta zashi to sai kuma kace kuma mutun ya zaba makansa jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu Allah ya su sai suka zabi shi a wata bata akan shari'a suka zabi su zaman to batattu akan su zamanto suna biyar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce fa akhadatuhum sa'iqatul azabil hun bima kanu yaksubun sai Allah subhanahu wa ta'ala yace azaba azaba tsawar azabar tsawa ta kama su Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu tsawa da girgiza sai ga su aka aka aka musu tsawa sai kowanne su ya fadi ya ya mutu tsawa ce ko ake daga sama tsawa ce fa Allah ya musu daga sama tsawa Allah ya sa mala'ika yi tsawa sai ga su kowanne ya kwanta an kare tarihinsu jama'a mun fahimta haka Allah yake wa ɗan mutanen baya ba annabi shu'aibu shi da yayi wa'azi haram da annabi shu'aibu yayi wa'azi yayi wa'azi akan mutane su daina tauye mudu wajen awu suna suna suna suna suna zalunci halinci a kasuwanci yayi musu wa'azi yace ku dinga cika ma'auni su ba su ji ba suka karyata annabin Allah annabi Shu'aib to sai Allah ya so ya azabtar da su ta hanya sai aka turo zabi cikin gari aka sanya musu zafi sai Allah ya shiryo wani girgije mai sanyi karshe bakin gari to kowanne ya ga wancan girgijen sai ya ruga zuwa ya ta sha ya sha sanyi to sai da Allah ya tara duk kafuran guri guda gaba ɗaya tan sai Allah ya zo musu kuma hutar jahannama ta kona su to wa'azin Allah subhanahu wata'ala kenan to su ma wannan abinda aka yi musu Allah ce muka shirye da su muka nuna musu tafarki madaidaici ku da aka ba taguwa tana shayar da ku mu'jiza ce mai girma aka da ku bi Allah subhanahu wata'ala ku kadaita Allah da bauta ku kiya sai Allah ce to sai muka kama su da azaba ta walakanci game da abul suka sace suna aikatawa shine sai Allah ya turo musu tsawa sai aka musu tsawa aka aka halakar da su dalilin kareta Allah subhanahu wata'ala da kuma jayayya da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala to mu ma kan ma al'ummar manzon Allah ba dan da addu'ar shugaban halitta ba annabi sallallahu alaihi wa sallam ko to da yanzu arga an kare da mu dan ba saban Allah da ba a yi wanda aka yi a baya ba wani sabo da aka yi wa Allah a baya wanda yanzu al'ummar yanzu ba ta aikata shi jama'a haka ne ko ba haka bane duk wani sako da ka sani an yi a baya al'ummar yanzu tana maimaita wannan sako kuma ta zarci tana ci gaba da yi yanzu idan ka ɗauki zina akwai wuraren da in abin ba ka zina to kai ba kawai kai ba ka waye wai mutum bai waye ba wai wayewa ce yin zina hasbunallahu wa ni'mal wakil yanzu ka daga irin yaran da suke zina suke karuwanci a garin nan in kananan yara farewa shekara sha biyu shekara sha biyar saboda wadda ta yi shekara sha takwas ta ba sha takwas baya cikin zina ai ta yi feri ne ta yi aspiraya eh Allah ya sauwaƙe kuma har yanzu abin da zai baka mamaki shine an kasa ɗaukar mataki akan wannan abun a kullum wai ba ba a kama su wani ba yanzu idan ka ɗauki wuraren da karuwai suke tsaya suna karuwanci galibin ka sa hankali da lura sai tare duk ɗin ƙananan yara matan ɗin ƙananan yara ne ka ga su ɗin ƙananan yara amma za a dinga kama su kuma a da su kuma a yi belin su har belin su ake yi ba abu na bayan ana kama na tambayar su takardar lafiya wai an ba su dama ki je ki yi gwadin baki da cuta ina jin duk wata uku zuwa wata ta dinga zuwa tana aunawa idan ba ta da cuta to an ba ta damar ta ci gaba da karuwanci ta babu laifi a dokar kasar nan wannan ba musiba ba ce akwai wuraren da wallahi idan mutum ya tafi takarda ma za ta nuna maka cewa ba a likitance an tabbatar da lafiyar ta kalau hasbunallahu wa ni'mal wakil liwadi kasar nan ya zama to ruwan dare game duniya Allah ya kare mu Allah ya kare akwai wanda fa kawai tsabar tsabar liwadi kuma al'umma fa sun sani wani man liwadi yake yi ba amma kuma wani lokaci sai a rasa mutunan da zai masa wa'azi akwai wanda shi zina har da matan aure kawai shi akwai wanda shi zina tai kawai da matan aure ne in baki da aure ba bai so da ki kuma wata musibar ta Allah ya ji muka muka muka jarrabtu da ita aka jarrabe mu da ita shine yanzu galiban ma wasu daga cikin mazinatan matan auren su fi yawa a wasu ɓangarori suka ce matan aure su ne ke yi wannan ba musiba ba ce uwa uba cin hanci da rashawa ƙasar nan shi halal ne ma cin hanci da rashawa a ƙasar nan halal ne don yanzu babu wata guri da za ka je a gwamnatance da niyyar kana buƙatar a yi maka wani abu na gwamnati wanda haƙƙi ne naka na ɗan ƙasa face sai ka ba da wani abu na cin hanci Allah ya sauwake wanda ya kamata a ce ya tausaya wa kowa cikin al'umma cikin ma'aikata likita amma idan ka tafi ba to sunan ka sori sai dai a maka kabbara guda hudu Allah ya tikarka wannan musu aiki in ka je a yi maka aiki sai in ka san wanda daga cikin manyan wannan musiba ce ba wannan musiba ce Allah ya kare Allah ya kare to irin wa'annan musibin suna da yawa irin wannan musibin suna da yawa sabon Allah kala da kala uwa uwa sai ka shiga ka iske ɗan kasuwar mu tab la haula la quwwata illa billah in dai kana shiga kasuwa ko to komai za ka gane wa idan ka wai ka san akwai ɗan kasuwar da suke bai wa mata kaya da rana kuma da dare a hadu wallahi suna kai abu wanda fa a kasuwa a cikin shago har zina ake yi akwai matan da suka tashi tafiya kasuwa rigan daga su sai rigan mama riga ne ba za su sanya ba an saka hijabi a ciki idan ka zama to kai ma dan hannu ne ga zan suka cika an ce dan hannu to dan iskan kenan ko Allah ya sauke Allah ya sauke to uwa uba kuma wajen abin da ya shafi ka'inci a kasuwanci algushu a kasuwanci sai wanda Allah ya kiyaye to duka wa'annan nau'ukan sabon Allah an yi a baya Allah ya doka musu mataki amma mu addu'ar manzon Allah take akan mu cewa duk abin da za mu yi to Allah ya jinkirta mu sai an je kiyama wannan manzon Allah da karati karanci a wajen Allah subhanahu wataala Allah ce sai muka sai muka azauta da su sai ce wannan jinan ladina amanu wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ya ce wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun musu Allah sai muka tsirantar da waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wataala a annabi salih Allah ce muka tsiratar da shi da waɗanda suka yi imani tare da annabi salih Allah ce wa kanu yattaqun kuma sun kasance suna bin doka da wuta Allah subhanahu wataala idan mutum ya zama to mai jin tsoron Allah ya ji malamai to Allah subhanahu wataala yana taimakonsa a cikin al'amari na rayuwarsa baki daya ka ji tsoron Allah a cikin al'amarinka Allah subhanahu wa ta'ala na ka maka mafita a rayuwa
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا Allah ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan duk wanda yake tsoron Allah a cikin al'amarinsa Allah zai ba shi mafita a rayuwa idan ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah zai taimake ka duniya da alkiyama da Allah ya bayanin wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya sai ce thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadarul zalimin fiha jisiya da Allah yace wa in minkum illa wariduha ba dai daga cikin diyan annabi adam face sai ya keta ta jahannama sai ya hauka sirati Allah ce kana ala rabbika hataman maqdiya wannan alkawali ne da ubangijin ka ya doka kuma an riga an yi kashe sai Allah ce summa nunajjil ladina taqaw sannan musu Allah mu taimaki waɗanda suka ji tsoron Allah a duniya duk wanda ya mutu da jin tsoro da takawa Allah ce za mu tseratar da shi a wannan ranar wa nazaru zalimi da fiha jafiya yace mu bar azzalime cikin jahannama gurfani Allah ya kare ashe jin tsoron Allah yana kawo cin nasara a rayuwa wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce mun yi wasiya zuwa ga waɗanda suka gabace ku da ku karan kanku gaba daya ku ji tsoron Allah subhanahu wataala Allah ce wata zawwaru fa inna khayra zadi taqwa ku nemi guzuri mafificin jin guzuri shi ji tsoron Allah subhanahu wataala ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun jin tsoron Allah yana sa Allah ya taimaki mutum a rayuwa ya Allah ka kara mana jin tsoronka ka sanya mu a cikin bayinka masu jin tsoronka Allah ya sa mu wani lafiya sai Allah ya ci ayata gaba ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون Allah ya ce wa yau mai yuksharu a ada'ullahi ilan nari fa hum yuz'un Allah ta ka ambatawa kafirai masu karyata ayoyin Allah subhanahu wataala masu yin abu da suka dama suna bin son zuciyarsu a duniya to Allah ya ce ka tuna musu akwai wani wuni wanda zai zo wanda a wannan wuni yuhsharu a'da'ullahi za a tattara makiya Allah subhanahu wataala duk wanda yake abauta wa Allah a duniya to idan aka je alkiyama Allah ce yuhsharu a'da'ullahi za a tara su a guri guda sai Allah ce ilan nari za a tara su ne a guri guda zuwa jahannama Allah ya kare sai Allah ce fa hum yuz'una za a ce da mutanen farko har mutanen ƙarshe su zo sannan a kada su je wajen guri guda yadda kasan idan safiya ta waye da wuraren da ke da kwai makiyayi akwai gurin da ake tara tumaki da awaki guri daya har ma da shanu ko idan aka tara su wannan ya zo kawo nasa wannan ya kawo nasa wannan ya kawo nasa sai sun taru baki daya sai makiyayin ya kora su baki daya ya tura su zuwa makiyaya ko idan ya mace yayi kuma ya koro su ya dawo da su to a gobe alkiyama duk wani da yayi abin da yake so a duniya yake bin Allah subhanahu wataala kowane irin nau'i na zunubi za a tara su wuri guda Allah ya kare mashayan giya Allah zai tattaro su wuri guda tare da shugabansu na mashaya Allah ya kare mu da su mazinata za a koro su wuri guda Allah ya kare mu barayu na motuna da barayu masu haurawa gidaje da ma barayu masu ƙara zero zero a takarda duka Allah zai tattaro su Allah ya kare mu da ubansu barayu shugabansu suna na akwai shugabansu a nan kowace al'umma fa bi imamihim akwai jagoranta a nan wanda ya kware a wannan bangaren sai Allah ya tattara su a guri guda sai Allah subhanahu wataala ya ce mala'iku kora su zuwa jahannama Allah ya kare tun daga annabi adam har zauwa shi wanda za a kai ba ƙarshen duniya wanda za su faudare ma Allah subhanahu wa ta'ala a duniya to za a tara su a wuri guda ne a kura su zuwa jahannama shi Allah ce fa hum yusarun a wannan ranar ay wa yattabi'u akhiruhum awwaluhum na bayan su na ƙarshe yana biyan na baya akwai oga kowace ɓangare akwai mai gidansu a wannan ɓangaren jama'a mun fahimta idan ka zama to ɗan caca a duniya baka haka mutu baka tuwo ba to in aka tashi kiyama sai Allah ya tada ka tare da ƴan caca kuma akwai uban ƴan cacan baki daya sai zama to yana gaba kuna bayan sa Allah ya sauke Allah ya kare duk abin da mutum ya kasance yana aikatawa a duniya to Allah zai tara sai ce wasikan ladina kafaru ila jahannama zumara Allah ce za mu karkada waɗanda suka kafirce a duniya zuwa wutar jahannama Allah ya ce tawaga tawaga farti farti jama'a mun bayyana kowane mutum da irin sabon Allah da yake yi kalar wanda yayi kalar mazinata suna a guri guda masu cin hanci da rashawa suna guri guda masu wanda ba sa ma'uwayen su biyayya suna guri guda waɗanda suke da mata biyu ko uku ko hudu ba su da adalci ai ka san yana da wuya su je aljanna ko to suna guri guda wanda Allah ya ba dan da bai tarbiyyantar da shi ba bai kula da tarbiyyarsa ba ya bar sa a cikin gari yana tsaye daga dama bai karantar da shi ba Allah barantana annabi Muhammad barantana musulunci idan aka wuta shi kiyama sai Allah ya tattara su dan Allah ya ba su amana suka yi wasa da ita wanda ba sa yin sallah cikin al'umma sai Allah ya tara su guri guda wanda aka ba dukiya ba sa fidda zakka sai Allah ya tara su a wuri guda wanda aka ba kudi ya je aikin hajji ya haƙi ko ya ce kira ne annabi ibrahim bai kira shi ba ya gane kira ne don za a tara su wuri guda zuwa jihannama allah ya kare Allah ce fa hum yuzaun dukkan su a wuri guda za a kada su na ƙarshe yana biyar na farko ogan su suke yin su zuwa jihannama sai allah ya ce hatta ila ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum وجلودهم بما كانوا يعملون Allah ya ce hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun idan aka koro su Allah ya ce hatta idza ma ja'uha har sai lokacin da aka zo da su gaban wutar jahannama ga su ga wuta sun ganta tana tafasa tana kankara gaban Allah subhanahu wataala sai Allah yake cewa shahida alaihim sam'uhum sai su zamanto suna inkari sai su yi inkarin abin da suka yi a duniya cewa su ba su yi abin da ake zarge su da shi ba ka dibi dan annabi adam a gaban Allah masu yayi wa Allah musu gaban Allah ba kafiri zai wa Allah musu akan abin da ake zargin sa da shi kusan kotun Allah subhanahu wataala kotu ce mai adalci ba a zalintar kowa kuma Allah bai da bukatar aboka ba a bukatar shedu ka kawo shedu a Allah subhanahu wata'ala ya shirya wa al'amarin Allah ce idan suka zo a gabar jahannama suna ganin wuta tana kallon su sai su yi inkari su ce abinda ake zargin su da shi a duniya ba su yi ba to sai Allah ce shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum to sai kuma watan jinsu da ganinsu da kuma fatar jikinsu ta yi shaida a kansu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuna inkari su ce ma Allah kwarai muna inkari ba mu yarda ba sai Allah ya ce to shikenan ku kunne ku ba da labari al-imamu tabari yake cewa kowace gaba za ta yi bayanin irin abin da ta yi wa Allah na ta'asa duk gabar mutum kowace gaba kunyar mutum za ta ce Allah ni ban da abin saurare sai a wulo in za ta yi wa Allah bayani Allah ni ban saurari komi ba duk wani makaranta da ake ta hira su shurai wasu su bai san su ba me ya sani daga mawaka daga na Najeriya sai na Mali duk wani mawaki a duniya ya san sa kuma duk wani sabon marso da ya fito kafin a bisar da shi shi ya ga ya san wannan abun zai ga ya kunne ba zai faɗa ma Allah cewa ga irin abin da ya saurara Allah ce wa absaruhum kuma ganin su idanu zai faɗa ma Allah ga irin abin da ya kalla ce Allah ni na kalli kaza na kalli kaza na kalli kaza na kalli kaza duka na kalla ya faɗa wa Allah mutum yana ji jikinsa gangar jikin tana ba da shaida a kansa Allah ya ce wa juluduhum ibnu abbas ya ce juluduhum dan ya ce ana nihin farji ne farjin mutum zai yi bayani gaban Allah subhanahu wataala shi yasa in aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yake kai mutum jahannama da gaggawa wai idan mutum yana son ya tafi jahannama 120 kun bayyana idan mutum yana son ya tafi jahannama a 120 wai ya za a yi shige ta 120 sai manzo Allah yake cewa ba abun da ke kai mutum jahannama 120 tsiya take nan ko kamar irin farjin mutum da halshensa halshe bakinka da kuma farjin mutum mazalaci shi ke kai mutum zuwa ga jihannama duk abin da kake faɗa wallahi ana rikoda ana rubutawa duk abin da ka faɗa da gaskiya da ƙarya sai an zo gaban Allah kuma sai Allah ya fito maka da bayan sai kuma maka hisabi a kansa haka farjin mutum shi yasa ai annabin Allah annabi Muhammad yace duk wanda ya kiyaye min abu guda biyu duk wanda ya kiyaye min abu guda biyu ni kuma na masa alkawarin aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala annabi Allah ce duk wanda ya kiyaye abin da ke tsakanin lambansa guda biyu ne yake nan halshe da kuma abin da ke tsakanin cibiyarsa da guwayyansa manzo Allah ce ni kuma na yi masa alkawarin aljanna gaban Allah wannan gaɓoɓin ba sun fi komai haɗari mafi tsoka haɗari a jikin mutum shine harshensa da farjinsa kuma yanzu zinan nan fa ta yi yawa sai dai wanda Allah ya kiyaye shi zinan nan ko ta yi yawa sai dai wanda Allah ya kiyaye yanzu ka dibi irin yadda ɗan mata suke ɗaukan hotuna su tsirara suna tallatawa a tiktok a facebook a whatsapp yayin ta ɗauki hotonta ta ɗora a sunan Allah wa ni'mal wakil wannan musiba ce wannan sabon Allah ne kuma galiban ni abin da na bada na yi musu uzuri wasu daga ciki shine cewa auren suke son suna tallata kawunan su ne wai ko akwai mai tayawa yanzu fata kai yaran yin saboda tsabar san auren su aran ba sai a yi dan kilik yan mace guda uku ko hudu sai a dauko ta aya cikin qur'ani ana karantawa sai wata ta kuma daga can ta yi filmekin su sai a dauko saman istaci ana dorawa suna cewa wai ina mai so ne in mun yi maka zo mana talata ake kuma kana auro ta fa a gida sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake Allah ya samu wani lafiya to Allah ya ce hatta idza ma ja'uha har lokacin lokacin suka zo a wutar jahannama gabata shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum sai jin su da ganin su da kuma fatar jikin su ko kuma farjin su yayi sheda akan su bima kanu ya'malun game da abin da suka ce suna aikatawa kuma idan ce gangar jikin mutum za ta yi shela gaban Allah madan sai ta baka lokaci da komi ka ce a rana kaza ranar kaza da watan kaza shekara ta kaza a lokaci a lokaci kaza kayi kaza da kaza da kaza da ni haka za su faɗa wa Allah subhanahu wataala address complex za su bayar cewa ga abin da ya faru a lokaci kaza a wuri kaza a wuri kaza Allah ya kare mu shi yasa ya gwara ma ka ji tsoron Allah subhanahu wataala ka daina abin da kake na sabon Allah kana ganin wai galibi cikin duhu babu mai ganin ka to fatar jikinka tana rikoda gaban Allah za ta yi wa Allah bayani cima Allah ai yamma da tawa duk kullum sai ya yamma da tawa ne Allah ya sauke Allah ya sauke kana ganin babu mai ganin ka babu mai duka yo ina kai da girman Allah subhanahu wataala ai na baku labarin wani da annabi babu ai ba da labari a cewa mazinaci mazinaci shi duk garin kowa ya san mazinaci a ƙarshe wata rai wata yariya yanzu zai zina da ita ta ce masa wani ka ji tsoron Allah ta yi masa wa'azi kusan so da yawa daga cikin mazinatan kuma akwai wanda da rura su take kama su su su zinar akwai waɗanda su zinar suna yin bisa da rura akwai wata kawai babarta ya mutu marai ya ce ba wanda ke tallafa mata ga ƙanne ga mahaifiya ta tsuwa ba yadda za a yi su kuma ya ba taimako ake yi don Allah Allah ya samu wani lafiya a ƙarshe ta masa wa'azi cewa yanzu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shin ka rike ƙofofi duka ya ce ƙware da gaske ta ce masa wallahi akwai ƙofar da baka rike ba ya ce ni da hannu duk wata ƙofar gidan nan sai da na liƙe ta ce ka rike kowace ƙofar nan amma baka liƙe ƙofar da Allah yake gani na ni da kai ba ƙofar da Allah ke ganin mu baka liƙe wannan ƙofar ba wannan fa ya sanya yin tsoron Allah ya bar zinan a daren ya mutu manzon Allah ya ce da ya tashi sa aka tashi waye gari sai aka ga bakin gidansa an rubuta wani dan aljanna ne ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kawai ka ji tsoron Allah duk abin da gani kamar ba a gani ka kashi ki a bargo kana ma iya mutane mai zaji ko wallahi azin sai an tashi kiyama ya tun ka za su faɗa ma Allah ni na rubuta kaza shetan ta ƙarya na faɗa i love you ta ƙarya ce i miss you duk na ƙarya ne saboda a zuciyar ba niyan aure bace da niyan yaudara ce Allah ya samu wange lafiya sai Allah ya ce وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا Mm.
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم mm, وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون Allah ya ce wa qalu li juludihim sai su cewa gabobin su gabban jikin su lima shahidtum alaina ta ya ka iya bada shaida akan mu ta yaya dan me za ku bada shaida akan mu qalu sai ce antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya baiwa komi incin magana shine wanda ya ba mu damar mu yi magana kuma dokar Allah in Allah ya ce ayi ayo ba babu wanda zai cewa ba zai yi ba wa huwa khalaqakum awwal marra shi Allah shine wanda ya halice ku a farkon al'amari sannan wa ilayhi turja'un kuma gaban Allah subhanahu wata'ala za ku koma jama'a mun fahimta ce musu Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya ba mu umarni mu yi magana da haka ba za mu ketar umarnin Allah subhanahu wata'ala ba kuma dole mu wa Allah bayani kuma bayani gamsashe saboda shi Allah shi ne wanda ya halice mu a farkon al'amari sannan wani ilahi turjau kuma ga Allah ne za a koma sai Allah ya ce وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم "Mm, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون sai su ce da shi wa ma kuntum tastatihuna an yashhada alaikum sabbukum ai ku a duniya da kuke sabon Allah subhanahu wataala ba ku iya koye sabon da kuke yi ba akan gabobin ku idan zaka iya yin sabon Allah to yi kokari ka koye wa gangar jikinka zaka iya ba zaka iya ba shi suka ce wa ma kuntum tastatihuna an yashhada alaikum sabbukum rashin koye zunubin ku a gangar jikin ku shi ya sanya ba ba tunanin cewa za su yi shaida akan ku duk abin da kake yi ba sai gangar cikin ka ta yi bayani gangar cikin mutum sai ta yi bayani suka ce wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum ba ba tsammani ba ku koye laifin ku ba kan kunnan ku da kuma eh, fatar ku da idanun ku har suke iya ba da shaida akan ku da kun koye musu a duniyar to da ba su iya ba da shaida gaban Allah subhanahu wataala ba walakin sai dai zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun kuna zaton abin da kuke yi Allah subhanahu wataala bai sani bane a duniya lokacin da kuke sabon Allah kuna ganin kamar Allah bai sani bane jama'a Allah ya sani ko bai sani ba ya sani amma sai Allah ya kare mutum ya tai saboda akwai lokacin da eh, lokacin da Allah zai kawo mutum kuma lokacin da mutum da kansa zai yarda cewa yayi wa Allah ta'asa Allah ya gatar da mu sai Allah ya ce وذلكم ظنكم الذي كنتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين Hmm, sai aya ta ƙarshe فإن يصبروا فالنار مثوى لهم Hmm.
وإن يستعتبوا فما هم من المعتدين suka ce su wa zalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum wannan fa shine tsammanin ku akan ubangijinku iya abin da kuke zato cewa Allah bai ganin ku kuma Allah bai san kuna aikatawa ba sai ce ardakum wannan abin shi ya halakar da ku ya afka ku cikin musiba fa asbahtum min al-khasirin sai kuka waye gari cikin masu hasara Allah ya kare sai Allah ce fa in yasbiru in ma sun ga dama su yi hakuri Eh, in sun ga dama ma su yi hakuri إيه سواء علينا أصبر أ- أ- أ- صبرنا أم جز... ص- سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص أي إبراهيم كي نقول دبتين كريم من كي حقون كم مي حقوني با بام رم في تلاس توا قبل الله سبحانه وتعالى شين الله يكي توا فإن يصبروا فالنار مثوى لهم إن سني حقوني ما to huta ce ta dace da su ta ce makomarsu da gida na har abada wa in yasta'tibu fama hum min almu'tabin Allah ya ce idan kuma sun nemi da a maido su duniya Allah ya da su to Allah ya ce ba za a mai da su ba ba za su dawo duniyar ba ba za su tabbata cikin azaba Allah subhanahu wataala ya kare bar subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya ya iya mana abin da ba ma iya kawo mu ya kare mu da azabar jahannama ya sanya mu cikin bayin sa intattu a wannan wata na Ramadana Allah subhanahu wataala ka dadata da mu subhanaka allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh